الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعتني بنظرة تأتي لنا بالقرب وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala sake gama mu wannan halka ta mai albarka wannan masallaci na juma'a mai albarka yau muna nawa sha takwas ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da goma sha takwas wanda za mu ɗaura karatunmu na maulidi wanda muke bibiyan wannan littafi mai albarka ashiriniya كالإمام الفازازي لابن المحيب رضوان الله عليهما ودى يوم ذا متاشي أكن بيت الدشيني daga kanshi zuwa mujarrul ya shine rabin littafin daga kan fakam gayatin zuwa farkon littafin da kuma daga fakam in kai baya da kuma kan gaya gayatin din nan zuwa ƙarshen littafin kyal da kyal shi ne tsakiyar littafin za mu rera abu ya cikin insha Allah daga bisani mai fassara tare da yin bayani daidai da bayani da Allah ya sire mana a cikin fassara din kamar yadda ka saba insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عذاب الآياتي إلى أرار ربي أكبر آياتي أرباب تساب إذن جراياتي لقرات القراء نور هداياتي الله بأسر الأميان وانتظم الشمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الضياء لمن زكى وجيب اللعيب بمن جعل الزكى وعيب عيبي لا اله الا الله لا اله الا الله بأرواح بأرواح بعد البير بدير غائبي لقفي بالأواعي عين سايبي لا اله الا الله لا اله الا الله إلا وبه المرقوم ومقال وبلوم لا اله الا الله لا اله الا الله فضى بالمولى لنمتنانه وقوالنا إنسانه وعنانه فأصبح بما أعظم الله شأنه لا وسال والكفال حبيبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وسال والكفال حبيبنا لا إله إلا الله لا لا ما سوى المرأة ولا ذاب القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله خرجنا به من كل ذكر وهمة دخلنا به في ظل أمني وعصمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قتلنا به لله أسباب قليبتي لا يغنى به سبحان قال أمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولولاه كان الباب يسبيح الكل لا صدمنا به الإجراك أعظم صلمتي دفنا به في صدر كل ملمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله رفعنا إلى رشاده كل إمتي لجأنا إليه أمة بعد أمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأضابنا الإحسان والنائل النزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأضابنا الإحسان وصلنا إلى الجذور لا إله إلا الله جرعوب بالقلب مني مع الدم وذنبي يا بدير باقي تقدمي وما بال عن ذكري ولا زال عن فهمي لدى يزري من أضحاها وكل مسلمين الله فهمنا وجبا كما جبت النمل من الله أرجو أن يسني قربه وإن أقرت قدر الله شربه نراويل سلما فيذي وربه لا ذبنا بأفواه خواتير تربه فيا ليتنا مما مقبل النعلو غير نعي أحب أدي وبالله وغايات بالله يفوز بغيره ولو زرتنا والقبر فزت ببره لقد دال تسويبي بزورات قبره الله وفضى به قوما هم للرضا أهله سرامة المولى تقرب بينه فيقذف واتيه وفي دينه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويذيب نزله لأنه وشينه لعله أن تنال بيني وبينه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومرباء قيس وزيب محلول لا إله إلا الله لا إله ألا فمرباع قيد وصيب محلول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولله دم به فذا قلوبه وقلب من الشوك يبقى لهبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعيش لبول الدار لا أسربه لا إن كنت ممن خالفته ذنوبه لا إله إلا الله الله واني من دولة تشوق إلى أخلاق الله فإني من دولة تشوق إلى أخلاق لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عبدك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعاد الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إمام Al-Fazazi radiyallahu anhu a wannan harafi da za mu karisa wanda mu riga mun fara shi ba manta ba a wurin da ya gabata ya ce a wannan harafi na lani fa kam gayatin kada hazaha ba'da gayatin ila an ra'a للرب أكبر آية فأصبح مخصوصا بعلم دراية لغرته الغراء نور هداية به أبصر العريان وانتظم الشمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم غاية قد هذا همان غاية كيوا أن سامو يتاري وتنكر الدرجة باين درجة درجة باين درجة da yawa aka samu manzon Allah tare daraja bayan daraja ma'ana darajar wanda ta kai makura makura a darajar taka to da yawa aka samu ya kare shi kamawa isra'insa da ya yi min almasjidil harami ila almasjidil aqsa da mi'rajinsa da ya yi daga masjidil aqsa zuwa al'arshi wannan daraja ta isa ne a ranar ne Allah da kansa yake ce masa tammama ji duka ya Muhammad yau dai kan darajar ka cikar ka isar ka matsayin ka yau ya ce kayan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka zama ka dirbishi halitta gaba daya babu abin da ga al'arshi a girman ciki to shi ma yau gashi a karkashin takalmin ka ya rasulullahi saboda haka girman ka ya cika to shine nan albazar radiyallahu anhu yake bani labari bayan nan a cikin Isra'i da Mi'rajin ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsallawa annabawa gabata ita yana zaton babansa adamu ne ko babansa ibrahim ne alaihi masalam wa ala nabina abdul salati wa atammu taslimi ɗayan su yake zaton zai ja su sallah sai aka ce na ka wuce gaban jibril haka Allah ya burni daga ranar ya zama nabiyul anbiya annabin annabawa manzon manzanni to bayan nan tarya da ya samu daga mala'ikun Allah a sararin samaniya tun kafin ma ya je sararin samaniya ne duka dai daraja ce bayan daraja wanda manzon Allah ya tarar da ita shi ne fakar gayatin kar haza ha ba da bayatin da yawa aka samu manzon sallar ya tare matukar daraja bayan daraja inda za a ce za a kirga sai a ta kirga har ka kare ba su kare ba darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila an ra'a akbar ayatin lirrabb har matsayi bayan matsayi daraja bayan daraja da ya tarar din har ta kai shi ma ga ganin ila an ra'a har zuwa ga yaga akbar ayatin mafi girman aya lirrabbi na ubangiji لقد رأى من آيات ربه الكبرى شيء آية شيء أكن ركع أبد حقيقة مثال آية جب ما في babbar aya manya-manyan ayoyin ubangiji hawansa sama da wucewarsa sama da fa asbaha maqsusan bi aynati rayatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sai ya wayi gari yana abin kebewa ya yi takhassusi Allah ya ba ya keɓe shi da ilmin dirayatin da ilimi wanda yake mai ukuga wanda yake ilimi na diraya ilimi na ma'arifa kenan na sanin lamura gaba ɗaya shi'un na khalq gaba ɗaya Allah ya ba shi ilimin sanin shi nuru hidayatin hasken shari'a لغرته الكراني يا تبتا ga goshin annabi Muhammadu mai kyankyalin nan da ka kalli fiskar manzon Allah sai kawai ka shirya hasken shirya ya tabbata ga goshinsa mai kyankyali sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fuskanci manzon Allah in ka kalle shi kawai to shirya ce za ka samu kallon fuskarsa kawai bihi abasar al-umyan da sayyidina rasulullahi da albarkarsa a basara da umiyani makafi suka koma masu gani mana jahilai suka dawo malamai fatattu suka zama shiryayyu fasikai suka zama salihai azzalumai suka zama adilai kafirai suka zama musulmai mutane banza suka zama mutanen kirki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da gini a basarar duniya da shi ne makafi suka koma gini wantazama shamlu haduwa ta ɗaru ne da manzan Allah ta samu haduwar tare ta ɗaru da manzan Allah duk waɗanda ga gani sun haɗu kimkim jama'u sun kimkim sun haɗa kai sun haɗu to wallahi tsarin manzan Allah suka ne shi yasa suka haɗu suka kimkim ne da wani ya sake shirka to za ka ga yayi gudumi da ba dan zama ba hade to haka wan menene wan ta zama shamlu haduwa ta tsaru ne da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga an haɗu mutane sun haɗu watsatsu ma'ana wanda suke rabe kansu ba a rabe kaga sun haɗu suka zama da tsari mai kyau to da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farawa da ɗansu da fazaranci kowa ya san tarihin su wanda ya zartar da su suna yaƙi sama da shekara ɗari sai an manta da fara fara wata rana kawai yaro ɗan ƙarami ya taba wani yaro na ɓangaren ɗan ausu ya taba na khazaraj kawai sai ta sila sila sila sila duka ba irin na yaran na wasan nan yaro ya buge wani ya koma ɗan wansa yaro yana kuka sai ka ce baza maka baza maka sai ya ke sake dawowa kuma sama da shekara da haka annabi ya tada su yana zuwa sai ya haɗa su ya da su ansaru Allah ya tuna musu wadkuru wadkuru واذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء tuna lokacin da kuke makiyin juna fa'al lafa bai na kudu yanzu ya haɗe tsakanin zukatan ku kuka zama kim kim fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wani gari da ni'mar Allah kuna ƴan uwan juna kuntum ala shafa kufratin min an-nar fa taqabu minha kuna dab da gafaɗa rubza su gafar jahannama ya zai tsamo da zalika bayyana Allah lakum ayati la'allakum tahtadun kamar haka Allah ke bayyana muku ayoyinsa tabbas sai za ku shirya ku bi wannan ayoyi saboda watsewa haɗuwa na wa'anda suka suke rarrabe ya samu tsarantuwa ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi بأطيب من زكاه ريب الأبائب كو waɗannan abubuwa gaba ɗaya buɗe ido na makafi wanda na yi bayanin sa'in nan makafin ko na za'i na hissan ne ko na ma'anan an gane? ai musamman kafin hissan nan ko wanda kake gani idonsa baya gani a zahiri to annabi ya shafa idanu da yawa sun dawo suna gani makafin ma'anan kuma su ne wanda na faɗa wata ce shirya kafin ya dawo sadiki kafin ya dawo musulmi azalmi ya dawo adili haka to ya hakan waɗannan lamura da baki ɗaya sun tabbata ne sun auku ne sun faru ne bi abayyabi man zakaru ibul abayyabi ma'ana da alhurma ko saboda mafi tsarkakar wanda tsarkin masu tsarki ya tsarkake shi yaya yadda na biɗin yana gwada waɗancan abubuwa da suka wuce buɗe irin makawo da tsara haɗuwa da da ba ta halitta haɗu ne manzala zai tsara ta haduwar da shi ne haka ya faru bi at-tayyib ya faru ne bi at-tayyib man zakka tibul adayi duka da murayen din nan guda biyu da aka fara sun faru ne sun tabbatu ne a sababin wato mafi tsarkakar wanda tsarkin masu tsarki ya tsarkake shi shi ne mafi tsarki sallallahu alaihi wasallam aqiyamu kenan shi ne mafi tsarki wanda kuma tsarkin masu tsarki ya tsarkake shi duk wani wanda masu Allah ya zuwa cikin tsaronsa to mai tsarki saboda tsarkin su ta nan annabi ya bi tsarkin masu tsarki yana ya tsarki ya zama shi ne kuma tsarkake ke saboda ya fito cikin masu tsarki tsatso da kuma mahaifu na tsarkaka sai zama mafi tsarki shi ne kawai kan magana inda gane fasarar ko shi ne kan magana tsarka kan su ne wancan don ka faɗa ya zai yi nan zarka ko ibul afali dalilin abin ya faru ne na buɗe idon makafi ko da tsaruwan haɗuwa wadda da ba tawaƙe kenan a dalilin mafi tsarkakar wanda tsarkin masu tsarki ya tsarkake shi an dai gane ko liman jalla an zambi wannan lamura sun faru ne da albarkan liman jalla an zambi da albarkan wanda ya girmama gabarin zargin mai zargi wa an aibi aibi ya girmama ya wuce gaban aibatawa mai aibatawa ko ya aibata ko ya yi zargi shi mai zargi sun yi a banza ba abin da zai shafi ɗarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi arwa'a wannan lamura sun tabbata ne da albarkar wanda yake mafi ƙayatarwa babu wanda ya kai manzon Allah ƙayatarwa wanda za ka gani ya birge ka ba taɓa yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bi arwa waye shi badil bishiri shine mai mabayyani sakin fiska kowa ya annabi zai ga sakin fiska tare da shi sallallahu alaihi wasallam mai mabayyani ko mai bayyanannen sakin fiska mu'addir ra'ayi ya tabbata ne lamuran duka biyu da albarkar mu'addir ra'ayi mai ba da dukkan abin da ake faɗi duk abubuwan da ake yan adam suke faɗi a yanzu suke faɗi to annabi shi ne mai bada su baya ba yake Allahu muqi wa ala al-qas likafari ashru sahaibi fil awali an gane yadda za a yi likafai ashiru saha'ibi akwai goma na gizagizai likafai ga tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa awai a duk lokacin da aka shiga tsananci tsananci a lura da nan wannan gulfa mubalaga ce ba wai goma kadai bane goma gomomi ne gomomin gizagizai sun tabbata a tafin annabi Muhammadu sallallahu fil la'awani duk lokacin da aka shiga tsanance-tsanancen rayuwa to akwai gomomi gomomin gizagizai a tafin manzon Allah wanda zai ruwa mamako da zai kashe wannan tsanance-tsanance ne tafi da su mamakon baiwa kenan karatun ya fita ku? Waman bishiruhu barkun, waman bishiruhu, eh? Na? Eh, bishirhi, sorry, sorry, haka yi. Waman bishirhi barkun. Lamarin da muka fada a baya na yaye idon, bude idon makafi da tsaruwan haduwa ya tabbata ne wa man bishirihi farko ya tabbata da wanda sakin fuskarsa walƙiya ta tabbata da sakin fuskarsa da kaga fuskar manzan Allah su sai yadda take sake ta ga wal take kama walƙiya ta walƙa kawai saboda tsabar yadda fuskar take sake talaqatul wajhi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ne da wanda walƙiya su tabbata da sakin fuskarsa kuma badlihi wa bulu ya tabbata ne kuma ga wadda mamako yake baiwarsa baiwar manzan Allah mamako ne mai zubar da ruwa wanda zai ishi kowa da kowa sallallahu alaihi wa sallam afada bil maula alinan tinana afada al maula imtinanahu alaina an gani a fadar maula Allah ya kwararo imtinanahu baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kwarara baiwa baiwarsa akan mu bihi da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da albarkarsa Allah ya kwararo mana baiwarsa wa khawwalana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya mallakar mana ihsanahu kyautayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihsanin Allah ya mallakar mana ya bamu muka samu ihsani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hananahu da kuma jinkan manzon Allah tausayin sa rahamar sa shi ma Allah ya mallakar mana muka ta samu rahama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma arsalna illa rahmatan lil alamin fa asba'a da sababin haka sai yawa sai ya zama wannan fasfalin da ya zama na daliban ne sai ya zama to lawis talamat kakkul da ba da banana hu da dai tafin girgije zai shakin da yatsun manzon Allah sallallahu an gane kuwa tafin girgije girgije da tafin hannun girgije na sama mai ba da ruwa nan da zai samu ya shakin ya yi musamaha da yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba lama sauwa'al mar'a wallahi da makiyaya bata bushe ba mana girgigen ma da ya koyi saboda yatsun manzon Allah sun wuce gabansa in ya haɗu da su suka yi shakin to da makiyaya duniyarin kiwo kam na duniya da ba su bushe ba da ba su bushe ba saboda ya haɗu da wanda ya bi shi baiwa ya koya masa yadda ake zubo da ruwan baiwa sallallahu alaihi wasallam wala zafalal faƙalu kuma da ya samu ya ma'ana yi hannu da manzan Allah ya yi shakin da manzan Allah to da maɓurɓuran ƙasa da ba su yankwa ne ba maɓurɓuran ƙasa da ba su yankwa ne ba irin dukkan abubuwan da suke yaɗo a bayan ƙasa ɗin nan suke tsirowa dangin su abubuwa ne ciyayi da suke tsirar ne dinna da ba su yankwane ba ba sake yankwane ba ba har an ya mata tsaya da girgije mai zuba musu ruwan ya yi musafaha da da ya tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in an zuba ma'ana ruwan damshin ruwan ba zai taba kushewa ba saboda ya fito daga wanda yake a fadar Allah fadar Allah kuma azaliya ce abadiya ce sallallahu alaihi wasallam kharajna bihi min kulli dhiqin wa gummatin karajina albazar ya ce mun fice gaba ɗaya min kulle zikin daga duk wani kunci wa gummatin da duk wata wani tsanani na damuwa bakin ciki gabaki da mun fice daga barin waɗannan bihi da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kama manzon Allah wala ba shi ba kunci ba shi ba bakin ciki da damuwa har abada duniyar lahira kuwa sallallahu alaihi wasallam gummatin gambo kenan to na fice daga gamu da biku ai dole a shiga wani wuri mai daɗi ko shi ne ce zakalna sai muka shiga fi zilli amni cikin ƙarƙashin inuwar wato aminci wa ismatin da kiyayewa muka shiga ƙarƙashin inuwar aminci da kuma kiyayewa bihi da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أتنا به لله أسباب نعمة أسباب نعمة لله ما في جكر نعمة تعالى أتتنا به أتتنا سيتزومنا به دا البركة من زمان ما في جكر نعمة الله نعمة تعالى أتتنا سيتزومنا به دا البركة من samun nimomi cikakku ba irin wani ni'ima ni'ima haka ba a ni'ima bi ma'anar ismi لحقنا به السباقة من كل أمة به دع البركة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحقنا السباقة سيمك نستدوة تسكت إيري منا من كل أمة تذكر الأمتية النباوة wanda ake cewa al'umman annabi Musa annabi Ibrahim annabi wane ne duk wanda suka shuɗe suka tsere mana din nan al'ummatai sai muka riske su da albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam walaula da ba don annabi Muhammadu ba sallallahu da muka zama al'ummar sa ai kana al-ba'd yasbiqu al-kullu da kullu sai ya tsere wa ba'd da duka sai ya tsere wa sashi ma'ana kamar da bayani yake nufi alkullu su ne dukkanin sauran al'ummatai alba'adu kuma su ne sashen al'umman manzon Allah su sallu to da sauran inda ba don annabi ya zuwa cikin mu ba da sauran al'ummatai hada su tsere mana da ɗaɗɗun bana wanda suka shuɗe suka wuce da sun tsere mana amma da annabi Muhammad ya zama a cikin mu sai muka ji Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda me wa kai ba takfuruna wa antum tutli alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu kasancewa sa cikin mutum shi ya ba mu wannan daraja kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas din nan da Allah ya faɗa annabi na cikin mu ayyuka mata kai girma walimla wa izzul abdi izzu malikihi ko wa idza takhara ilahu nasan bi sa'idin fa innahum su'adahu in ji imamu al-husayn ko ko busiri duk lokacin da Allah ya hore wa mutane wani mutumin arziki mutumin kirki guda ɗaya to da da hore shi in sai kaf su da mutanen arziki su ma sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka auliya wanda suka biyo suka gaji haskensa mutum ɗaya in Allah ba wa mutane su shi sai zama su arzinta da shi kamar maulan shi ɗaya shi kaɗai ya ishe mu kan duniya a yanzu ko to shi ne nan wannan baiti ne ba sadabna bil ishraka a agwama sadabati sadabna sadabna sai muka yi kara a agwama sadabati mafi girman karawa game al ishraka muka kara da shirku mafi girman karawa kuwa ka kai shi kasa bihi da albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ka kara da shi ka gwabje shi to zai fadi ne to yi ka kara mafi girman karawa da shirka bihi da gurmasa da sababinsa da ba'ana bihi fi sadri kulli mulimmatin tafara fi sadri kulli mulimmatin bihi da albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi tafara fi sadri kulli mulimmatin sai muka tunkuɗe muka angishe kirjin duk wani bala'i duk wata masifa da bala'i muka ture kirjinta ta gudu ta bar ta baki da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na gura ma ka kama annabi ka rike shi to masifa tana tasowa za ka buga ƙirjinka tun kuɗe ƙirjinka ta fari ba ta iya isan ma shi ne yake faɗi a da shi ne bihi ko da ma'ana muka tun kuɗe muka ture muka ture fi sanin ƙirjin cikin ƙirjin kullum mulin mace dukkan wani wasu bala'o'i mulin mat su ne bala'o'a mulin mat abubuwa bala'o'i ba su saukowa daga sama kenan rabana ila irshadi kullu himmatin rabana kullu himmatin sai muka daga dukkan nau'in himma na daga gare mu ila irshadi zuwa ga shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zama haka kowa ka daga himmanka kullun ba dare ba rana cikin neman shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karar da himmar ka kullun akan ka cikin kokarin hakewa shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jana ilahi sai muka dawo zuwa gare shi muka fake gare shi ummatan ba da ummati al'umma bayan al'umma duk al'umma da ta zo inda ta kikice to sai ta fake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koma gare shi haka wata mai biyota haka wata mai biyota ummatan ba da ummati ba a hasabana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar mana al-isana ba a zama al-isanu wannan ilmin jinsun sorry al'isan sai kyautatawa daga manzon Allah wannan irin jazuru da kuma baye-baye gwaɓaɓaɓu masu yawan gaske ba a sabana sai suka isan mana na da ya ma kyautayi ko ya ba da baye-baye to ya ishe ka ya ishe ka ba ka nema a wurin wani ba kuma ya ishe ka ne ja'u ko firkar min nima addini hubbuhu soyayyar manzon Allah su sallu jara fil qalbi ya tafi a cikin zuciya ta yana gudana fil qalbi minni fil qalbi minni daga cikin zuciya ta ta daga gare ni ma'addami tare da jini jini na gudana soyayyar manzon Allah na gudana a cikin zuciya ta yadda jini ke bugawa a zuciya ta haka soyayyar manzon Allah ke bugawa suna tafiya suna jaya gaba ɗayan su cikin zuciya ta shi ne jara hukuhu fil kalbi soyayyar manzon Allah ta gudana cikin zuciya cikin zuciya din ni na daga gare ni ma'addami tare da ci wa zambiya yaba takaddumi firrafiki wajen biya zunubi na kuma da na tara yaba ya ki ya hana ni takaddumi in zama gaban gaba firrafiki a cikin ayin masu tafiya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan zunubai na sai suka tsare ni suka hana ni in zama gaba sai baya baya kawai wannan tawadu ne na bayan Allah wa ma ba na afiri amma tare da zunubai na da suka hana ni yin gaba gaba cikin ayarin da suka toshi tafiya wurin annabi Muhammadu wato yace wa ma ba na afiri amma manzon Allah nan fa wallahi bai yi nesa da tunani na ba kullum tunani na cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala zara an fami kuma manzon Allah bai gushe ba a bakina kullum shi kawai ake ci a bakina ba jin wani abu ba shi ba yanzu yake fita daga bakina shi ne ce la ya firidin abu hawa kulli musulmi hawa kulli musulmi soyayya ta duk wani musulmi abu ha ta zamo ladayar firidin tana nan ga madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmin kirki to soyayyarsa gaba daya ba ta da tasha ba ta da wani channel da take kokarin kullun ta kamo sai madinan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi din yana can zuciya kullum da ta mutum kirki ne musulmi to tana can hum na'wa dabban kama dabbatin namlu ko aho su waɗannan ayari wanda suka doshi madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nake nai na gagara samun gabata a cikin su saboda zunubai da fa hum su dabban nahawa su masu suna masu rarrafawa ne katarnin madinan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna rarrafawa ne zuwa ga madinan manzon Allah kama dabbatin nan lokacin yadda tururuwa ke rarrafawa irin yadda tururuwa ke rarrafawa haka su masu ke rarrafawa sun doshi madinan manzon Allah suna takawa dabba ya dubbu ko duk abu mai taka kasa bayan kasa shine ake cewa dabba don gawa zai iya zama zagi zai iya zama kuma sunanka Allah ya dubi dukkan halitta wanda suke taka bayan kasa ya ce wa mamin dabbatin ilarbi illa Allah rizquha ba wata dabba a bayan kasa in ba Allah ne yake da daukar nauyin abincinta ba da arzikinta to har kai kana ciki kai ma dabba ne mina dabba kana kaga kaza ka zama dabba anan amma ba ko ina eh dan wani wuri zaka ji Allah kansa jalla jalaluhu yana aibata mutane da darbanta ne har ma ya dauki dabbobi mafi kaskanta a dabbantaka ya hada wasu da su masalu ka masalai kalbi in ta amila alayhi yal'ab aw tatruku yal'ab ko ko kuma ka ji masaluhu kamar zai hime ya hamilu asfara ko? kamar zai hime ya hamilu asfara haka wani wani kuma a kamanta mutum da irdu irdu wannan bin gurgu in ya faita aji sai ya zama gurgu to gurgun biyu na kenan aha to haka suna tafiya kamar irin yadda suna rarrabawa kamar yadda turuwa take rarrabawa min Allah ya arju an yusanniya qurbahu ko min Allah arju muna sa'i wato mun ina sa rai ina kaunatuwa ina ma'ana raja'i an yusanniya qurbahu Allah ya hore mini ya sassauta mini in samu kusaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in aqa waqtu idan aka samu wani lokaci da zai zo ya ce zai hana ni in samu in ce in ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kaddara Allah shirba Allah ubangiji ya gurbata ruwan shan wannan lokacin da don duk lokacin da zai nemi shiga tsakanina da samun ziyartar manzon Allah Allah ka gurɓata ruwan shan wannan lokacin ne rawiduhu silman shi wannan lokaci muna neman safa da zaman lafiya ba ya fa tama mana zaman lafiya ba ya bar mu famu ce mu ziyarci masoyin wannan Muhammadu ba shi ne rawiduhu silman muna neman safa da zaman lafiya ba imratul azizi turawidu fatiha kada sharrafa haquqa da ta shayi da ko murawidu murawidu sai muna neman safa da zaman lafiya fayuziru harbahu shi kuma maimakon ya ji ya zama mai ji mai jin gari amma fayuziru harbahu sai yana fifita wai shi dai yakin sa kawai a kafsa a kafsa ba zai bari ba din inje ba zai bari ba inje in ziyarci masoyi na din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaban shi dai yakin sa ayi yaki kawai ya hana ni sai ya hana ni zuwa ma'anansa ma'ana ya zaɓi yaƙi domin ya haɗa ni ziyara ziyarar da nake son ce lafamna bi afwahil khawatir turbahu lafamna turbahu sai muka yi kisin turbayan raugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka sumbance ka kun gane sumbanta hebbaki da fulatanci sai muka samu sai muka sumbanci turbaya ta raugan manzon Allah bi afwahi bi afwahi kawatin da bakunan tunanin tunda jikin ya iya je to tafa tunanin mu da muke cikin manzon Allah tunanin yana da baki yana da kafa yana da ido yana da komi da komi to da bakunan tunanin mu sai muka muka sumbanci turbayar raugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya laitana kai wayo kai tun ina ma da mimman muƙabbalu annalu ina ma wayo ina ma da a ce da za mu samu mu zama cikin wa'yan wanda yake sumbantan takalmin annabi muhammad abin sumbantansa ya zama na'adu takalmin mazan a zamanin zaɓe an samu takalmin da yana cewa wasu so su ta sumbanta suna neman albarka da takalmar manzon Allah sallallahu alaihi takalmin da yake taka arshi kai ka san ai ya wuce gaban halitta ai ya fi kowa din da wani mawaki ya faɗa wallahi da gaske ba shi kare ya faɗa ba shi ma wataƙila gani yayi a waƙoƙin manyan magabata na faɗa Maulana Mushoti Jan Usman ya yi waƙa akan takalmin manzon Allah ya waƙe shi yace ina ma da ko ina ma da in samu zama cikin masu sumbantar takalmin manzon Allah sallallahu shi ne bayanai tana neman mukaffalu ina ma da in samu in shiga cikin mimman daga cikin wanda mukaffalu wanda abun sumbantansa anna'alu shine takalmi na masarar na'a annabi Muhammad ya aini sagare ni ta hanyar duba ga taku na milamilan tsakanin Spain, Undulus da Madina manzon Allah. Amma ba gaira na in an fu'adi, amma ba bai yi nisa a zuciyata ba, kullum yana cikinta, shi kadai ne ba a ciki sai Allah. Wa fikirhi, bai yi nisa a cikin zuciyata ba wa fikirhi da kuma cikin tunanina, tuna shi, kullum na karɓana tare. Wa gayatu mithli mafi wato makula a burin irina ni alfazazi babban abin buri na makura na irina kwatankwaci na an ya kuza zikiri ya samu ya samu rabauta da tsayawa cikin ambaton annabi muhammadu sassan shi ne maganin irina ɗan uwa ku mutsaya mutsaya mu ma mu kwaikwaya wata shabbarun takwanin lamta kunu mislahu in ma ba ku zama irin su bane ku kamantu kamantu alala kalli ka zama koda ba ka samun baiwa na basira daga Allah wadda za ka ƙirƙiri naka yabon da kanka to ka samu waɗanda suka yi yabon ka ta nanatawa kai ta kwaikwayo na wani wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe da Allah ya ba mu abin da ya ba mu shine maulana shehul islam sa'adul anani shek brandes ya bar mana gadon diwani dauki kai ta sabawa ya ishe ka in ma Allah ba baka bari wanda za ka yi naka na kanka ka samu ka gane kai tari ta cajin wato soyayyarka da zuciyarka ga jinabi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abinda imam al-mazazi yake gwada mana mu ta fama yan uwa mu ta koyi da wasu saboda sunna ce kwaikwayon waka ne na wani an samu sayyidina rasulullahi a gazwatu khandaq ana zaure sai aka jera ta maimaita waka abdullahi ibn rawaha ya zama mai kenan maimaita wakan wani sunna اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تسترنا ولا صلينا إن الأعاد قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا فثبت الأقدام إن لقينا هكا أخير يك صلى الله عليه وسلم to kaga in in ɗaya daga cikin shafirai ko shugabansu misali alhaji rabi usman baba ka samu wata waƙa sakai ta maimaitawa ta sai duna rasulullahi sallam irin su annabi irin su abin nan abin nan dan amina ko da makamantar su kai ta maimaitawa kana ka iya ka ji yana yi kai ta maimaita kai sunnar manzon Allah wallahi sunna ce ko irin su alhaji kabiru dan dogarai irin su duk wani sha'iri mawaƙin manzon Allah annabi madogara mijin ramla ta ta maimaita abu sa'i kana sabawa kana yi ka yi sunna malam annabi ya yi koyi har ma an tambayi uwar mumine na na aisha allah ta ramata yadda hal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkar bi shay'in min ash-shi'r tirmidhi hadith tirmidhi shi ko annabi yana koyon waka kace na'am kwarai ta gaske kai kana da mafakkar bi shi'r ibn rawaha shi'r ibn rawaha ai ya kasance na yawan kwaikwayon waɗan abdullahi rawa ke abdullahi rawa ya more wadda ta zai yawan kwaikwayon waɗan sa ya more ne ko to saboda kai ma ne ta koyi baka iya yin naka ba kenan kuma kai irin su malam sa'idu ne aran ma fatas kuma kana iya zama ka dau alƙalami ka bai da abin da babu shi akwai a janabi manzo Allah sai kai ta fama wani su sukan ta kwaikwayo su samu ladan ka samu yin sunna manzon Allah to ya ga wanda yin kenan kai in wanda ya kwaikwaya ma ya yi sunna to wanda ya yi ba kowa san matsayin su a yafa da manzon Allah ko su da nan taba annabi za su zo su tsaya da wannan harshe su yi raka raka da magauta har annabi ya dau kyauta ya basu ya dau alkyabba a baya ya bawa mawakinsa ya ɗau mutum mutum ba da ba da kyautar mutum wa mawakinsa kasan dai bai ɗauke su da wasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na sabu da sabitin shugaban mawakan manzon Allah nan ya bashi mace ko yanga kyauta ya har yayi sadaka da ita ya aiku da ita ko ga yana Muhammadu Musiri aha sai mene ne yau walau sirtu na wal qabr fustu bi birri walau sirtu da na samu na tafi na wal qabr ka tarnin rawdan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin sa to fustu bi birri wallahi da na rabauta da samun alkhairan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya je ya ziyarci manzon Allah zai dawo da alkhairai na ma'anar wanda ba zai iya gani ba sai dai kawai a rayuwarsa kawai tun su ta bayyana kawai Allah ya kame mai ta mana ziyara manzon Allah wanda bai samu ya je ba kuma Allah ka kai shi farkan mai wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad qala taswifi bi zawrati qatihi laqad haqiqa qala taswifi sai gobe sai gobe sai gobe na ya kawaita bi zawrati qabrihi da ziyartar kabarin sannan kullum jinkiri na gari shi ne taswifi ne jinkiri na cewa sai gobe ina ta jinkiri sai gobe Allah ya da gobe ka zan hau haɗa bagari na gobe in ta zo kuma sai wani sabga ya zo ya haɗa a insha Allah ko tun da bai yi yau ba gobe kam kan yace kai gobe gobe na yayi yawa ice sai gobe sai gobe da yayi yawa don zai ta mana Allah ne eh aha laqad qala tasiri jinkirina bi zawrati kamni na ziyarta rawdan sadin nan kai ya tsawaita wa qaza bi kauma alhali ka shi wasu mutane wanda ku Allah ya albarkace su da haka su sun rabauta da samun ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah yayi bai samu ya karci manzon Allah ba ya kama hanya dai amma bai isa ba Allah ya kaddara masa Allah ya kaddara shi wa fara da yiko amma ga shi wasu mutane da roƙon Allah ya sa sun albarkatu sun rabauta da samun ziyartar manzon Allah hum waɗannan kan lirriba ahlu su ne ahali na yankan Allah wanda suka cancanci yankan Allah wanda suka garci annabi kai wanda kan su ne mazowa cancantan zama masu yankan Allah sun cancanci ma'ana samun yankan Allah duk wanda zai garci annabi to ya samu yankan Allah na kuwa ya cancanci samun yankan Allah asara rahmatul maula tukarribu bainahu wa yaqdi quradi lil hawa fihi dainahu asa ya kusa ta rahmatul maula ramar ubangiji to karribu bai da hu ta matso mini da nisan tsakanina da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baina anan kaga baina tsakani ko to nisa kenan eh baina buru fa ya kabi fuadi dainahu sai zuciya ta zamu tafiya ba su sukanta da suke wuyanta lilhawa fihi bashin shine na soyayya cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma lilhawa fihi don tsananin soyayya ta gasa a cikin son ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulan shauki bima sallallahu alaihi yace fihi din zai iya daukar annabi muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya daukar ziyarci dubai ويذهب نقص البعد عنه وشينه ko yasa zuwa ziyartar manzon Allah din nan ga wanda duk ya je to wayhibu naqas al-burd zai tafiyar da nisan wa tawayar nisa tawayar nisa zai tafi an ku gabarin wanda ya samu ya ziyara mai wa shainahu da kuma muni na wannan bawa ne ai wanda bai ziyarci annabi maganar muni kuma ya tafi ta zo gaban manzon Allah ai ka wanko ai wala wannan in bala mu afuzahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul wajhullah tawwaba rahima sai ka yi gaban sa kana kin sa akwai su an ko yin da bai amma ne ka ba ka dai gaban sa har gaban sa ma kana kin sa ko da sura da shi ma ba wai ziyartar rawdan sai da ke kwanci ba a'a sun rayu da shi ma gashi mutum da mutum ga su ga shi amma bai amfani su ba sun musulunta ba bai amfani su ba saboda an rasa madaran so to haka nan a yanzu ma akwai masu zuwa har gaban rauda amma ba samu wannan abu da ake faɗi ba ta waya na nisa din nan ba za ta tafi ba tana nan tare da su sun je din da muni shi wanda ya je din ba zai bushe ba a nan saboda yana kin mata la'alla wa qadar Allah wadai da duk wani lokacin da hala bai yi wa bai ya shiga tsakanina da samun ziyarar manzon Allah to gadi wannan la hallahu wa qatal Allah wadai duk wani lokacin da hala bai yi wa bai ya shiga tsakanina da manzon Allah sallallahu Allah ya mura na wannan lokaci wadai sa fa marbahu kaisu wannan irin lokaci da ya shiga tsakanina da manzon Allah ai masaukin wannan lokaci gidan da jinsan aizo Allah ba komai bane sai faga tsananin zafi kawai ba na son wani lokacin ba zan shiga gidajen sa ba ba abin da ke dauke da shi masaukansa banda bazara kansu ranar da ya koyi ko ga mutane shi suna biyu kenan a larabci an ce faizu shi ne haramanta ramuwa eh har na muku ya kamata da mu ya shiya a wurin na ina mala haruna me fai na hasbunallahu wa ni'mal wakeel tambayar mu nake menene faizu ai ba za mu wuce ba sai kun fara ba za mu wuce ba sai kun fara yau insha Allah na ba ji ba mutuwa eh mutuwa kaisu kuma zafi na bazara gargar rana din nan shi ne bayani Allah ku da mu wani ya zuwa kuma ai da ne ku ga ji ba kenan جبال أها أها فبربعه كيسو كيسو gidan da cin wannan lokaci mai shiga tsakanina da ziyartar manzan Allah a kan wanda ya san sun gargin rana wato lokacin fasara wasan gibu mamakon mamakon girgijensa mahalu hari ne kawai ma'ana dai mafiyaci ne kawai wani lokaci duk lokacin da zai shiga tsakanin da kariya ce wani ran ta ba a farko ne ko wani ran wannan lokacin walillahi tamrun fi hifadat ghururuhu wa qalbun bina li shawqi yudka ala hifahu walillahi ma dalla da dam'un hawaye ko fihi wanda aka zubar saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi fabat fihi wanda aka zubar da su saboda soyayyar manzo Allah sallallahu fabat guruhu ko fihi shikenan ya kace daga wallahi ma dalla da damu wani irin hawaye da fabat guruhu wadda da gungunansa gungunansa wasaki kenan ko wasaki gugunan wannan a shi ainihin hawayen ya fabat ta kwalaro da ruwa wannan hawayen fi a cikin saboda sha'anin manzan Allah da dalilin manzan Allah wato dai a takaice abin da ke koyarwa ana so soyayya ta soyayya mutum hannu ya zub da hawaye saboda dalilin son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da kawansa وقلب بلا الشوق يبكى لهيبه هذا da kuma wato madalla wahfin nan adabi da walillahi shi ma madalla da kalbin zuciyar da ake hura harshen wutarta ma'ana da hibu hudin kenan yurka bina da shauki ake hura harshen wutarta da wutar begen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lahibu shi ne harshe na wutar ainihin begen yinka kuma hura ma ko na rushauke kuma shi ne wutar begen to madalla da zuciyar dudda ake hura harshen wutarta da wutar begen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aishin ma dalla da rayuwar da la astaibuhu ba na taɓa jin daɗin wannan rayuwa libu'udid dari saboda nisan gidana da kuma masaukin annabi Muhammad kullum abun yana taɓa ni kullum abun yana taɓa ni ba na jin daɗin rayuwa ta gaba ɗaya saboda ne nisan tanda raudon manzon Allah kai da gidana mun samu wani zirce shi nan ba wannan abu yana damuna kullum in ji abba za su yi rajin lahara wannan rayuwa da ba ta jin daɗi saboda nisantan raunar manzon Allah da mai gidan mai ita ba da da wannan rayuwa amma kenan me yake rubi rayuwar da shi kuma wanda yake cikin rayuwar da baya ganin baya wata na nan ba bai tuna cewa gurin da yake yayi ban nisa sai an kashe miliyon da dubu ɗari kaza kafin a samu a ziyarce shi ko za a sauke fara sai a ziyarce shi in lokacin sauke fara yi bai taɓa mafi da wannan ba bai damu ma da kai da kuma cewa kai da Allah ka je kawai aiki haji ka kawai kai aiki haji ba lalle bane wai sai ka je Madina a'udhu billahi kaga wani sun fito yanzu sabbi haka illa man hajja wa lam yasuri faqad jabana wala duk yayi haji ya iya ziyarce ni to ya nan jama'i annabi ne yake magana ta kuma ka ce ba kawai mai dalla ba dole ba a'udhu billahi a'udhu billahi لئن كنت ممن كلفته ذنوبه فإني من أولي التشوق إلى أخوه la'in kudu duk da ko da ma na ko da ko da na kasance min man kallafa tu zunubu na zama cikin waɗanda zunubansa suka jinkirtar da shi zuwa ga samun ziyarar annabi Muhammadu su sallam fa inda mai koyi ta shawuke na amuru fa inda ni wallahi la akhru ban mu'minta ba min koyi ta shawuke da tsawayi ta bege ga janabin manzon Allah duk da ba na samun zuwa in ziyarce shi ban samu in ziyarce shi ba to amma ba ban wofinta ba ga samun ziyartarsa wato afwan ga ga ga tsawon shauki a cikinsa shauki mai tsawon gaske wanda ba dan kaɗan ba
wannan shi ne karshe wannan harafi wanda shi kuma za mu tsaya kansa mun samu awa guda wanda in Allah ya kai mu ranar talata za mu shiga sabon harafi shi ne harafin mim in Allah ya so in dai muna da rai za mu shiga harafin mimi ran talata talata saboda gobe insha Allah za mu je Bauchi da yakan Allah tare da kan uwa domin halartar kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda maulan mu isa da baitati wa sauti na islami mulana shi ta su Bauchi jilatalan yake yake jagoranta bayan nan idan mun dawo talata za mu yi maulidi a nan laraba kuma za mu ɗan shiga cikin gari insha Allah akwai maulidi sai mu zama wakilan gayya a gidan malam Abdullahi mai lalle nan garin mala audu ba aka yi to nan za a yi wa gira da laraba kowa ya zama wakilin gayya duk da za mu sake jaddadawa ranar talata ne insha Allah sai a isar ranar laraba muna gayyatar mawaki a can ina ga babu da wani sanarwa barka da nan ko babu ko Allah ya barku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da za su taso da wanda suka taso za su zo wurin manzan Allah sallam a garin Bauchi da sauran garuruwa manya-manya da ake halarta a ranar haihuwa duka Allah ubangiji muna kamun kafa da shauki jari Allah kai su lafiya sannan ka sauke mu lafiya kuma ka dawo da mu gidan da mu gaba ɗaya lafiya albarkar shi Ibrahim kaulaha radiyallahu ta'ala ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu hukumu jisalana wa yadil alim يا بر يا يسر يا عين المراد أجل يا من لا له شفق كلا ولا ولد أقف بينه وبرز بينه أبدا يا من لا شريك له حق ولا ند الترجاس لكل خائف ولد يا رب يا حق يا من لا له ند فرد في أمة خير خلقك فهم ولا ينالهم نسب ولا حسب بالمصطفى المجتبى المختار سجلنا محمد خير أن تبع صلى الله عليه وسلم على خير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغادر لما سبق نسل الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين